الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما أهلمت فارشده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله سمين قوائد بسم الله الرحمن الرحيم نعم القدرة إيكو واجبة لله تعالى صفة متبتيا قال الله تعالى والإرادة نفي واجبة لله تعالى صفة متبتيا قال الله تعالى والعلم سنف wajibun matabbaci ne lillahi ta'ala ga Allah ta'ala wal hayatu rayuwa wajibatun wajiba ce lillahi ta'ala ga Allah ta'ala naka wajibun yayi ko ya kamata a ya zama wajibat saboda al hayatu akwai ta'u ta'anif al qudratu akwai ta'u ta'anif ta kuri ba da yake nuna mace ce al iradatu to dukka za a ce wajibatun amma da aka ce wal ilmu shi namiji ne babu alamar ta'anisi babu alamar matunta sai aka ce wajibun wajibi ne to amma da aka ce wal hayatu fa ya kamata a ce wajibatun saboda ta'anisi ne akwai ta'u ta'anisi wajibatun lillahi ta'ala ko a wasan rayuwa ai mace ce rayuwarsa ba rayuwansa ba ko rayuwarsa shi ne alamar ta'anifi a hausa in an ka tsara aka sa lunguda kuma shi ne alamar ta zikiri ko rayuwansa ruwansa kwanansa abincinsa lunguda ko nuwara ake sawa shi ne alamar namiji amma a hausa alamar wata ana tsara kwaliyarsa jakarsa jakinsa ɗakinsa tukunyarsa abincinsa sai abu mai namiji ana nuni abu mai mace kuma sai asara ko shi ne alama a hausa amma a larabci alamomin ta'anisi suna da yawa a ta'udin alama ce ɗaya daga cikin alamomin ta'anisi kuma ita ce mafi bayyana tun da aka sai wal hayatu rayuwarsa ko rayuwa wajibatu lillahi ta'ala wasam'u da ji shi kaga namiji ne ko a hausa ma wajibun lillahi ta'ala wal basaru amma da an ce wasum'atu akwai ta'u ta'ani wannan mace ne amma a sam'u ji namiji ne a larabci da kuma hausa wajibun sifa ne matabbaci lillahi ta'ala wal basaru gani wajibun matabbaci ne lillahi ta'ala ga Allah ta'ala wal kalamu zance wajibun lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wa ha'ula'i waɗannan sifofi sunnal ma'ani suna ake ce musu al-ma'ani ma'anoni alhamdulillah sai ne izziya shafi na'am muna cikin taimama ne za mu tashi shafi na arba'in da takwas ko? yawwa za mu tashi a shafi na arba'in da takwas wasifatu sifar yadda ake taimama an ya nuya kasan a taimu din namiji ne a larabci sai sa ya ce maka wasifatu ha ba siffarsa shi a taimu an ya nuya istibahatar sala da farko mutumin ya ƙudura niyyar istibahatar salati neman halatta sallah saboda ne mutumin da bayi da alwala ai haramun ne yin sallah ko mutumin da yake da janaba haramun ne ya yi sallah to idan hali ya kama sharuɗan taimama sun cika to zai yi taimaman nan da niyyar neman halatta sallah wanda rashin alwaɗin nan ya haramta masa yin sallah janaban nan ta haramta masa yin sallah to sai ya kudura cewa zai yi taimaman nan da niyyar neman halatta sallah shi ya sabi a shimawu ya ce maka li'anna taimuma la yarfa'ul hadasa alal mashhuri domin taimama ba ta ɗauke hadasi kaga da tana karewa da zabar ka ta dawo ina fata an gane za ta halatta maka yin sallah ne kawai amma ba za ta ɗauke maka wannan janabar ba dole ko ba ta kare ba dole sai ka yi wanka wannan madanne wani na Allah sai to wayanuya min al-hadathil akbar sun suna da shi da yawa wayanuya mai yin taimama in ya zo yin taimama da janaba zai yi niyya min alhadasin akabar daga hadasin nan mafi girma shine janaba ko jinin haifa da ya dauke ko jinin biki da ya dauke waɗannan guda uku su ne alhadasin akabar shi kuwa kaji da fitsari da mazi da waji da tusa da suka karya alwala wannan hadasin akabar ne in ya zo yin taimama ba sai ya kudu da niyyar wannan hadasa ba na sha wallahi yanzu da zan fito shi ne ma ya sa ni ina da na dan ƙwaro na sha ruwa yanzu kawai shakuwar zuwa ta yana yin niyya daga hadasi al'akbari wanda yake mafi girma in kana muhudisa in ya kasance mai hadasi ne hadasan akbara kuma hadasin babba amma an kalamin hadasi ne ba sai ya yi niyyarsa ba ثم يقول sannan sai ce bismillah sai yayi bismillah ina ta'milu sa'ida bayan yayi bismillah shine nan malam ya ma gwalu gwali be be be be sai kuma tasmiyatu ba idan aka ce a tasmiya ambatan Allah ba to ya gaya maka iya bismillah in ba karatu za ka yi ba ba addu'a za ka yi ba duk inda aka ce ka yi bismillah a wani aiki da za ka yi to iya bismillah ake tsaya yanka da aka ce ka yi bismillah kai ka yanka da bismillah to iya bismillah da ka faɗa bismillah na iya nan ba halawa da arrahmanir rahim in alwala ne ma iya bismillah in taimama ne ma iya bismillah in abinci za ka ci bismillah shi yasa nan ma malam ya maka gwari gwari ya ce maka sun mai ƙulu bismillah wa ya sa'amiru sa'ida yana aikata wannan guri na yin taimama bi ma'ana ya duribu alaihi yana bugu a wannan gurin taimaman biyadaihi da hannayensa guda biyu jami'an baki ɗaya kuma darbatan wahida duka ɗaya ba daban-daban ba ba ya buga sau ɗaya sau biyu sau uku ba darbatan wahida bugu ɗaya zai yi fa'in ta'allaka bihi ma shai'un idan wani abu ya ɗamfara da hannayen nasa guda biyu na ƙura ko wani yayi da ya biji gulin akwai ƙura ko yayi to na huma ya kakkaɓe hannayen na fudan khatifan kakkaɓewa sassauƙa yadda ƙurar ko yayin zai rabu da tafin hannunsa wa yamsahu biha wajhahu biha ko bihima naka alai buba eh to naka shi ne daidai ai yadayya aka ce mana hannayensa guda biyu kuma aka ce na fadahuma ba na fadaha ba ko to dole a ce wa yamsahu bihima in ka ce biha da guda ɗaya ke wa yamsahu bihima yayi shafa bihima da hannayen guda biyu wajahu fuskarsa wa lihiyatahu da gemanyarsa in yana da gemu yabdau yana fara shafan min a'alahu daga samansa saman fuska shine goshi haka zai shafo ila an yastautiyahu har zuwa cika wannan shafa thumma yadribu ukhra sannan ya sake bugun ƙasa wani daban banda na farkon kar ya zarce daga shafar fuska zuwa shafar hannu akwai bugu na biyu wanda sunna ne shi ne ce maka thumma yadribu ukhra sannan ya sake wani bugu daban bayan na farkon liya daihi domin shafar hannayensa bugu na farko domin shafar fuska ake yinsa na biyu kuma liya daihi domin shafar hannaye kuma yamsahu zahira yadihi yumna sannan sai shafi bayan hannunsa na dama nan kenan an ce yadu nan to eh zai gaya maka gaban yanzu dai ya fara shafar zahira yadihi yumna bayan hannunsa na dama da ya hili kura kuma da hannunsa na hagu zai yi shafar haka zai shafo hatta yanta hiya har sai ya tike da shafar nan ilal mirfaki zuwa gwiwar hannu daga yadudin bayan zai zo ku'u ya zo sa'idu ya zo zira'u hatta yanta yi ilal mirfaki har sai ya tike zuwa gwiwar hannu ina fata an gane sun bayan sahu baɗi na sannan sai juyo tafin hannunsa na hagu ya shafi cikin hannun daman ka gane ai ila akiril asabi har zuwa ƙarshen ɗan yatsu sun bayan sahu zahirar yusra sannan sai ya juya ya shafi bayan hannun hagu da ya yumna da hannunsa na dama shi ma ya shafo ilal mirfaki zuwa gwiwar hannu sun bayan sahu baɗina ha sannan ya shafi cikin hannun hagun shi ma ila akil al'asabi zuwa ƙarshen ɗanyarsu wannan shi ne taimama a taƙaice wa ya jibu ta khalilu al'asabi'i yana waje ba a tsatsefe ɗan yatsu wannan ainihin an yi masa kisra ta khalilu al'asabi'i mu asabi'u ya ce yauwa asabi'i ne ba saboda mudafin ilayi ne tsatsefe ɗan yatsun hannaye a taimama ya jibu yana wajaba wani zuɓul khatimi haka nan tuɗe zobe kafin a yi taimama yana wajaba a taimama a alwala ne ba sai ka cire zobe ba amma a taimama dole ka cire zobe bayan lam yanzu idan bai tuɗe zoben nan ba yayi taimama da zobe a hannunsa lam yujizihi bai isar masa ba taimaman bai yiwu ba saboda nan ɗin farilla ne a taimama shafarsa in ka shafi nan kuwa ka ga inda zoben yake ya tare dan yatsan bai shafu ba in ka dawo cikin ma inda zoben yake sai sa mai kawaidi yake maka dai Allah turaba la ta dukulu ta hatahu domin ƙasa ɗin da zaka buga ba ta shiga ƙarƙashin wannan zoben ba kamar ruwa ban kana alwala kada tuttuɗawa zai iya shiga ƙarƙashi har ya tuttuɗa da zoben yau wato in bai tuɓe zobe ba lamiji zihi taimaman nan bata isar masa ba wadarbatu saliyatu kuma bugun ƙasa na biyu nan da muka yi magana bayan ya yi bugun farko ya shafi fuska to ya sake bugu na biyu kafin ya shafi hannaye wannan bugu na biyu sunnatin sunna ne bugun farko shine farilla na biyun sunna ne wa kazal masu ilal mirfaqaini haka nan shafa daga wuyan hannu ilal mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannaye guda biyu shi ma sunna ne ya shafo daga nan zuwa nan shi ne farilla ya zarto kuma zuwa nan wannan sunna ne falawi ta fara ala darabatin wahida da mai yin taimama zai takaita a bisa bugu daya bilwaji ya shafi fuskarsa da shi wale gani da hannaye da ya bugun farko ya shafi fuskar sai ya zarce ya shafi hannaye a jiza'ahu taimama ya isar masa sai da ya bar sunna shine bugu na biyu ka gane ai taimama ta inganta tun da dai an samu bugun farkon shine na farilla walau yi ta sarrafi mafi ya daihi da kuma mai taimama zai taƙaita a cikin shafar hannayensa alal ku aini a bisa wuyan hannu kadai iya nan na farillan kawai ya shafa bai garce ya shafo gwiwar hannu na sunna ba wa salla yayi sallah to in ya tuna a adatul waqti ya sake in a cikin lokaci in a lokaci ya tuna ya sake taimamar ya shafi wuyan hannu zuwa gwiwar hannu sannan ya sake sallah in sai da lokacinta ya fita sallah ta zama qala'i ya tuna to fala i'adata alai babu sake sallah sallah ta ta'i wanda tunda yayi shafa ta farin nan shafa ta sunna sai ya manta ya bari to alhamdulillah ya hajj a'a ba shafar kai ba shafar kulli babu kafa iya fuska da hannaye ai sauki ne aka yi maka kuma sannan sau ɗaya dai ake shafa ba a maimaitawa irin na alwala a wanke sau uku ko a wanke sau biyu shafa ɗaya ɗaya da fuska da hannaye su kaɗai ne saboda faɗin Allah fa tayammamu sa'idan ɗayiban wamsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu iya na Allah yake ku yi shafa bi wujuhikum da fuskokinku wa aidikum kaga iya aidi ya fada iya na farilla wa aiko da manzo Allah zuwa sunna sai muka ga yana shafowa zuwa gwiwar hannu sai aka san cewa nan din sunna ne amma shi alqur'ani ya farillan taimaman kawai ya gaya maka wamsahu bi wujuhikum wa aidikum nan fa shine yadi aidikum iya nan minhu daga wannan bugun kasan to sunna sai ka nuna mana ai ana shafowa ne har zuwa gwiwar hannu to sai ya zama zuwa gwiwar hannu sunna ne alhamdulillah risala to alhamdulillah ba ba matsalar su alhamdulillah ina za mu tashi risala amma ba da muna cikin muqaddima har yanzu بسم الله الرحمن الرحيم amma badu bayan basmala da hamdala da salsala duk inda ka an ce amma badu ko a huduba ne ko a mukaddima ne na littafi to bismillah ta gabata da salatin manzon Allah da kuma godiyar Allah shine ka'ida na amma badu bayan bismillah da salatin annabi da godiyar Allah a'anana Allah wa iyaka ala ri'ayati wada'ihi Allah ya taimaka mana wa iyaka da kai alaramma da kaloki a maka wannan littafi na risala ala ri'ayati abu sakiwan wada'ihi ajiya ajiyansa dinne na wadi'a ajiya wada'i ajiya ajiyansa da ya ba mu ajiya kaga shi ubangiji da ya halicce mu ya ba mu amanar idanuwa ajiya ne kuma ya gaya maka yadda za ka yi da su da abin da ba za ka yi da su ba ya baka kiwon kunnanka ya baka kiwon harshenka Allah ya baka kiwon cikinka karka sa masa haramun ya baka kiwon farjinka karka yi zina ya baka kiwon kafafuwanka karka taka ka tafi wajen shirri to sai ma ce Allah ya taimaka mana ala ri'ayati wada'ihi abu ta kiwon wannan ajiya ta wa hifzu da kuma kiyayewan ma auda'ana abin da ya tsora mana min shara'ihi na shari'o'insa ya ba mu ikon kiyaye su fa innaka sa'alta ni domin kai alaran ma ka roƙe ni an aka tuba laka jumlatan bukuta saratan na rubuta maka wata jumla a ba takaitawa wani a takaice yawa ba ba jumalin ba jumloli ba jumlata ne guda yau jumlatan kaga guda ɗaya kenan kuma guda ɗaya ma fa mukta sarakan a bar sakaitawa min wajib umuri diyanat daga wajibabbun al'amuran addini min ma tandiku bihil alfinatu daga abin da halsuna take fulci da shi wata ta kiduhul qulubu abin da zukata take kudure shi take aqidantuwa da shi wata amalu hul jawarihu kuma gaɓoɓi na zahiri take aikata shi wannan shine tabbatar imani ka gane harshe ya furta tantiqu bihil alsina ta taqidu hul qulubu zuciya ta yadda da abin da harshe ya furta sannan wata amalu hul jawarihu gaɓoɓi na zahiri aga suna aiki yana sallah yana azumi to imani ya cika zuciya ta yadda harshe ya furta gaɓoɓi sun aikata wannan shine imani in aka rasa ɗaya to duk sauran sun rushe idan harshe yana furta kalmar shahada gaɓoɓi na zahiri suna sallah amma zuciya ba ta yadda ba shine munafurci shine shine munafurci kazan ku innal munafiqina fi darakil asfali minan nar sallah su ba ta musu amfani komai ba faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullahi a harshe ba zai musu amfani tun da zuciya ba ta yadda haka nan in zuciya ta yadda amma harshe bai furta ba ba a taɓa jin ka faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ba ba ka sallah ba ka taɓa yi ba to ina musulunci ba a sallah eh to duka sai an samu waɗannan guda uku tantiku bihil alsina halsuna su furuci da shi wata a ta gidu kulubu zukata ta kudure shi su yadda da shi wata amalu hul jawarihu gabobi na zahiri su aikata shi wa ma yadda sulu bil wajibi da abin da yake saduwa da wajibi min zalika na waɗannan ayyuka wanda zuciya take kudulawa harshe yake hurtawa gabobi suke aikatawa bayan wajibi mina sunani akwai sunnoni yin bu akadi a sunnonin shi ma daga kalfafanta akwai abu akwai kalfafawa sunna mu'akkada wa nawafiliha da kuma sunna ta nafulfuli wa raga'ibiha da kuma ababen kwaɗayi na lada na sunna ɗin wa shay'in kai zan ma kawo maka wani abu min al'ada bi na ladubba min ha daga cikin abin da ya shafi sunna ɗin wa jumalin da kuma jumloli min usulul fiqh na tusu sukan fiqhu wa fununi da da fannoninsa nan muna magana furu'a ne fiqhun zalla amma yace zai ka maka wasu jumloli na usulul fiqh shi ma fanni na na ilimi mai zaman kansa al fiqh daban usulul fiqh kuma daban to yace zai kawo maka a littafin nan duk da cewa yayi shi ne a babu na fiqh amma zai kawo maka shay'in min usul al-fiqi tunda wawul adafi ne na wa shay'in min al-adab minha sai ce wa jumalin ay wa shay'in min jumalin min usul al-fiqi wa fununi da fannoninsa shi fiqhu ala mazhab al-imam malik ibn anas dukkan su kuma zan kawo maka su akan tafarki imam malik dan anas rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya ji kansa wa dariqati kuma akan tafarkinsa wannan adabu tafsirin ne da mazhaba da ɗariƙa a luga duk ma'anarsu da ya ce maka ala mazhabin imam malik ba mazhaba ba sai ce maka wa ɗariƙati da kuma ɗariƙarsa matafiyarsa duk daidai ne duka ma'anarsu da kawai kowanne fanni ne da irin istilahin ka gane ai aka ce mazhaba yanzu bangaren masu ilimin hadisi me kike cewa matafiya su ce ruwaya amma an koma asali mazhaba ne matafiya hanyar da suke samun ingantattun labarai daga manzan Allah ta wanda bangare ta bangaren ruwaya wane ya rawaito a gun wani wane ya rawaito a gun wani har zuwa manzan Allah kaga hanya suka bi wata irin hanya ce tasu wajen tantance zancen manzan Allah to ita ma mazhaba suna ne amma duk irin hanyar ɗaya ce in ka bi ta ita ma an bi hanyoyi ne da aka gano yadda manzo Allah yake aikata ibadu ba shi ne mazhaba ba to an ce ɗari ƙafa a wajen sufaye da arifai shi ma dai wata hanya ce da suka same ta wadda take ɓullewa zuwa ga manzon Allah ta ga duk an haɗe sai dai kowane bangare da irin yadda suke kiran nasu yawwa hanyar to shi nan su gaba dai sai ya haɗa maka guda biyu saboda lokacinsu akwai dukkan waɗannan hanyoyi guda biyu alamar haka imam maliki ibn anas da maulahu ta'ala wa dariqatihi ma amma sahala tare da abin da ya sauwaƙe sabila tafarkin ma ashkala abin da ya rikitar min zalika na waɗannan hanyoyi da ake samun ilimin da ake bauta wa Allah da shi akwai mushkiloli da yawa shine ma ashkala mai qawaidi ma ya ga maka ni ya kashifa ma bika min al ashkali ko ne yace kuma zai sauƙaƙa maka tabarkin abin da ya likitar min zalika na wannan fannoni na fiqh zai samo maka shi min tafsirin rasikin daga fassarar matabbata a cikin ilimi mun san wa rasikuna fil ilmi ai sune ar-rasikina anan wa bayanin mutafaqqihina da kuma bayanin malaman fiqh irin bayanin da suka yi akan waɗannan abubuwa masu likitarwa zan yi maka wannan duka limara gibta fihi domin abin da kai kwaɗayi cikinsa ya kai alaramma min ta'alimi zalika daga shine ilmantar da wannan fanni na fiqihu lil wiridani ga yara ƙanana kama tu'allimuhu imana yara ƙanana masu koyon alu an baki wanzan masu koyon alifun ba'un ta'un sa'un dan su yayi wannan littafin ya ce domin abin da kai kwaɗayi cikin sannin ta'alimi zalika daga ilmantar da wannan ilimi na fiqihu lil wulidani ga yara ƙanana kama tu'allimuhum hurufal qur'ani kaje harafofi ba kama tu'allimuhum qira'atal qur'ani ba fa ba maganan karanta qur'ani ake ba maganan koyan harafi alu an baki wawzal irin su ne aka yi wa littafin a koya musu kama tu'allimuhum kamar yadda kake ilmantar da su hurufal qur'ani harafofin alqur'ani ka san shi wanda ya ya samu mai risalar akan ya masa risalar ba gari ɗaya suke da malamin ba ba ma a nahiya ɗaya suke ba labarinsa ya ji ya hau laƙuminsa da guzurinsa ya niki gari ya tafi shi garin ƙirawan ɗin garin shi mai risala abu muhammad abdullahi ibn abi zaidin alƙairawani ya zo ya same shi a tarihi ne mai tsawo amma a takaita ya zo ya roƙe shi akan ya masa wani littafi da zai je ya koya wa yara ƙolawa da yake koya wa karatun ƙur'ani dalili kuma shi makaranta alƙur'ani ne mahiru ne a ƙur'ani to yana koya wa yara karatun alƙur'ani to sai a zo a ce malam in mutum ya yi alwala ya tusa alwalarsa tana nan malam bai sani to ba da fiƙi malam in mutum ya yi alwala da ya shafar kai ba ya yi sallah sallasa ta yi malam bai sani ba malam in mutum ya manta bai karanta fatiha ba a sallah sallasa ta yi malam bai sani ba in sura mutum ya manta a sallah ya sallasa take in mutum ya manta raka a ɗaya a sallah ya yi sallama ya tafi bai tuna ba sai da lokaci ya tsawo ya sallasa duk malam bai sani ya ce kai wannan abin ya yi yawa bari in tashi in je na samu ilimin da zan zo nima na sani na koya wa yara to shi ne da ya zo ya gaya masa shi ga damu da ta kawo shi yasa ka nan yana gaya masa lima da jimta fihi domin abin da kai kwaɗayi a cikinsa min ta'alimi zalika daga ilmantar da wannan ilimin fiqhu lil wulidani ga yara ƙanana kwaɗayin da kai kama tu'allimuhum kamar yadda ka saba ilmantar da su hurufal qur'an dama wannan aikin ka ne to abin da zai baka mamaki nuna maka shi ma wannan malamin da ya zo shi ma waliyi ne risala ce fa ba wai zaunar da shi ya karantar da shi littafin ba cewa yi to ka koma garinku ka ci gaba da karantar da yara za ka ga saƙona shi sai aka kira ta risala wasiƙa ya koma garinsu aka samu watanni ya rubuta masa risala ya aika kuma da ya ɗauka ya santa har ya koya wa yara ai kaga shi ba wani ka san wannan karatun ba a gaban malami ba ai kai babu ba ƙarar mutum ba ne ba a gaban malami ya koya ba kuma shi ne fara karantar da ita ya riga mai ita karantar da ita shi mai littafin ma bayi da ita rubuta ya yi ya aika masa aika ga shi bayi da ita a gunsa aka santa duk wanda ya koya a gunsa ta shi ba aiwa kalar mutum bane ga shi mu mun zo da a gaban malam mun zo wata kalmar sai mun sa medical sai mun duba shari kafin mu gane me take nufi kaga wannan ma ba karamar karama ba ce saboda kyakkyawan niyyar da ya yi yawwa ya ce liyar duka ila qulubihim domin wannan ilimi na fiqihu yayi rigaye zuwa ga zukatan ƴaƴan muminai min fahimi dinin Allah shi da fahimtar addinin Allah ya kamata su fara fahimtar addinin Allah tun suna ƙanana wa shara'ihi da shari'o'insa shine kaza halal kaza haram duk su sani ma turja lahum barakatuhu abin da ake kaunar albarkarsa gare su duk yaran da suka san wannan ilimi na fiqhu da kyau to ana kaunar rayuwarsu za ta yi albarka wa tuhumadu lahum aqibatuhu kuma ana godewa ƙarshen lamarin lahum a gare su ƙarshen lamarin su zai zama mai kyau ne domin za su san Allah za su san yadda ake bauta wa Allah za su ji tsoron Allah ka gane ai za su yi kwaɗayin dukkan wani abu da zai sada su da Allah sai ka ga ƙarshen rayuwarsu an gode mata kai wannan madalla da ƙarshen rayuwa to yace a dalilin wannan ne fa ajabtuka sai na amsa maka ila zalika zuwa ga rubuta wannan littafi limara jau tuhu domin abin da na ƙaunace shi linafsi ga kaina ni mai yi risalar walaka da kuma abin da na ƙaunace shi gare ka kai alaramma da ka nemi a rubuta maka risala min sawabi shine abin da na ƙaunace shi ga kaina na ƙaunace shi gare ka shine sawabi man allama dinin lahi ladan duk wanda ya ilmantar da addinin Allah au da akwai kira ilal ilahi zuwa ga addinin Allah wannan kwaɗayi na wannan ladan ne ya sa na amsa maka abin da ka roƙa har na rubuta maka wannan littafi saboda ni da kai mu yi musharaka a cikin sawabi man allama dinillah sakayya da Allah yake bayarwa ga duk wanda ya ilmantar da addinin Allah au da ilaihi ko yayi kira zuwa ga addinin Allah to alhamdulillah sai mu tashi wa'alam muna cikin muqaddima dai har yanzu sai mu وحاشية الأدوي شرح, شرح الرسالة شافوا يا كواتا كلمة علامة ko baka yawa to an samu hashiyatul adawi 60 da nawa to ina za mu tashi to wa man muna cikin fassara ayar da yace ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir jiya malam ya maka sharhin alifun nan na farko aliful istifham ya maka sharhin la din yace maka nafiya ce to yanzu za mu tashi man ka gane ai eh ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir sai yace me wa man din nan man khalaqa man din fi mahalli rafi'in alal fa'iliya a ka'idan nahawu man din tana cikin mahallin rufu'a ne saboda harafi ne mabni la yazharu fihi i'rabu lirabi baya bayyana duk inda ta zo man din ce ba za a ce mana ko mani ko manu a ce za a mata lirabi rufu'a da fataha da kisra ba harafi ne mabni ala sukuni la yazharu fihi i'rabu saboda haka amma asali a ƙa'idan nahawu fi mahalli rafi tana mahallin rufu'a ne alal fa'ili yake a bisa fa'ili manni ita ce fa'ili wal maf'uli to maf'ulin da yake cikin jumlar mahazufun abin shafewa ne bai bayyana ba an shafe shi man din ce fa'ilin jumlar maf'ulin ta kuma mahazufi ne wa taqdiru qaddarawan maf'ulin da aka shafe shine ala ya alamul ala ya alamul khaliqu makhluqahu makhluqahu din shine maf'ulin da aka shafe wai shin yanzu al khaliqu mahalicci la ya alamu baya sanin makhluqahu abin halittarsa mahalicci shine ya halicci abu ba kuma a ce bai san abin da ya halitta ba zai yi kai ma kasancewa Allah ya yi halitta kai ma kasan Allah ne ya halice ka balata shi shi da ya halitta kaga wannan tambaya ce wanda istifhami ne na taƙariri ai Allah ya san duk abin da ya halitta kaga ne ai au ko kuma ka ce khalqahu da makhluqahu makhluqahu abin halittarsa khalqahu halittarsa zaka iya cewa a la ya alamul khaliqa khalqahu shin mahalicci bai san halittarsa ba wal khalqu aka ce halitta anan amun mai gama kowa da komai ne duk abin da ba Allah ba al khalqu ne alalahul khalqu wal amr ko lahu al amr wal khalqu ne ai take ne ala lahu al khalqu wal amr yawwa duka na sare amun ne fi man yaqilu cikin wanda suke da hankali kamar mutum da algan da mala'ika wa man la yaqilu da wanda ba yi da hankali kamar dabbobi da ƙwari da kifaye da halittun daji da sauransu ka gane aka ce kalku to komai ya shiga kamar alam ne da mai hankalin da wanda ba yi da hankali aka ce mai ya aƙilu mutum da aljan da mala'ika duk inda kaji an ce man to da jinsi ukun nan ake magana yusabbihu lillahi man fi samawati ko yusabbihu lahu man fi samawati wa man fil ardi to ana magana ne da masu hankali amma ka ta yusabbihu lillahi ma fi samawati to ta galiba ligairil aqil ana magana da wanda bayi da hankali kuma ko a Hausa ma idan ka auna za ka ga abun haka yake in aka ce man fi samawati waɗanda suke cikin sammai wal ardi da kasai waɗanda ana magana da masu hankali ne amma aka ce maka ma fi samawati abinda yake cikin sammai abinda da wanda kaga sun yi daban fassarar man wanda ma abinda abu ne aka ce wani abu ne ka tunanin ka zai kawo ba mai hankali ba na ji matsin wani abu yawwa tunanin ka zai kawo ba mai hankali ba ne ko kwalo ne ko maciji ko kunama ko ta kyanwa na ji motsin wani abu amma idan aka ce waye a nan man kenan man fi huna to tunaninka zai kawo ko mutum ne ko aljan ko mala'ika a ƙa'ida kenan kaga hausa ma tana bambanta wanda abinda man wanda ma abinda aka ce sabihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abinda yake cikin sammai da abinda yake cikin kasai yusabbihu lillahi duk da cewa masu hankalin sun shigo amma ana ce masa tagaliban lil baha'ili ko tagaliban li gairil aqili ana linjayar da ma ga abin da ba yi da hankali sun fi yawa a ciki amma aka ce man to an linjayar da iya masu hankali mutum da aljan da mala'ika to aka ce alkhalqu amun kalma ce da take gamewa kiman ya aqilu cikin wanda yake da hankalin wa man la ya aqilu da wanda ba yi da hankali haza ƙaunu ahalin sunnati wannan shi ne faɗin ahalin sunna na gaskiya irin su a sha'ira da maturidiya wa ƙaratul mu'tazilatu su ko mu'tazalawa suka ce man dinnan da Allah ya ce ala ya alamu man khalaqa kan kuma tafsirin su daban ne da na ahalin sunna kamar da ka san tafsirin shi'a daban da ahalin sunna to su ma mu'tazilawa suna saba wa ahalin sunna a gurare da yawa na fasarar alkur'ani suna saka aƙidar su ɓatacciya da son zuciyarsu a cikin fasarar alkur'ani to mu'tazilawa suka ce man man a cikin wannan aya na alaya alamu man khalaqa man din fi mawdu'i na sabin ne tana gurbin fata'a ne kan ba an ce maka fi muhalli rafi'in ba alal fa'iliya to su sun saba da wannan fahimtar su a wajensu man ɗin nan fi mawdu'i na sabin harafi ne mabini kana iya ajiye shi a kowanne gurbi ko a gurbin rufu'a ko a gurbin fata'a ko a gurbin kisra ko a gurbin sukun ba ruwansa harafi ne mabini ko ina yana shiga saboda haka suka ce su fi mawdu'i na sabin man ɗin tana cikin gurbin fata'a ne ai abin nufi ala ya alamillahu man khalaqa shin Allah baya sanin abin waɗanda ya halitta? Ka gane ai, can ba an ce alifin na farko na istifhami ba, la'ad nafiya ba, to an yi musharaka da su a nan. To amma ai man ce farko ala ya alamu sai man, ko? To sai suka kawo ya alam, wannan ba a fassara su, ba wai aya suka canja wa zahirinta ba. Ala ya alamin lahu man khalaqa shin Allah baya sanin man khalaqa waɗanda ya halitta wa mallam ya aƙil da wanda bai halitta ba kaga anan sun rarraba mai hankali da mara hankali ko amma a can tunda a mahallin rufu'a ne ana magana alkhalqu amul liman yaqilu wa man la yaqilu to fa inna Allah ta'ala to haƙiƙa Allah ta'ala fa ya'lamu ibadahu yana sanar da bayinsa su a wajen su fa su su mu su mu su mu'tazilawa Allah yana sanar da bayinsa duna af'alihim amma banda ayyukansu duk aikin da muke ana Allah bai san da shi ba wai ka san hujjar su shi yasa ya turo da kibu da asiru su dinga rubuta da ya sani ai ba bukatar sai a rubuta in an zo lahira baya bukatar sai an fito da takaddun ayyuka an karanta baya bukatar sai hannu da kafa da ido sun yi shaida to in Allah ya sani me bukatar kuma sai an zo da takaddu sai an zo da shaidu a gaban zatin Allah sun ba da shaida kaji su hujjar su wai saboda haka Allah ya san abin da ya halitta yana sanar da bayinsa kowa da komai amma bai san me ake yi ba sai mala'iku sun kai yawwa sai an rubuta an kai masa kamar mutum ne a cikin ofis ya tura ma'aikatansa yawwa ba karɓar haraji da zuwa a yi kaza a yi kaza kaga ba zai san me yake gudana ba sai abin da aka kawo fayil a gabansa sannan zai san ma'aikata kaza an cire miliyan kaza guri kaza an kashe kaza da kaza su wai haka suka ɗauki Allah saboda ya tulo masu rubutu suna rubuta da kuma masu shaidawa eh nasu eh duk akwai su eh eh wai wai wai sai ya gani cewa kuna da launi da duk bai sani ba to tsaya abin da za ka tambaye su inda suna nan to yanzu ya aka ya gane wa ya sanar da kun ce bai san ayyuka ba da bai sani ba to yanzu da abin ya faru wa ya sanar da wa ya gaya masa su ba su yadda Allah ya san abu ba wai sai abin ya faru to sai ma da maka ta'ala Allahu amma ya kulu Allah ya ɗaukaka gaban abin da mu'tazilawa suke faɗa na kolewa Allah sani kafin faruwar al'amura to da aka ce wa huwa latiful khabir karshen ayar wallatifu wannan suna na allatifu fi haqqihi ta'ala in a cikin haƙƙin Allah ta'ala ne aka ce allatifu yutlaqu bi iza'i ma'ani ana sakin sa daula da ma'anoni da yawa wani lokaci mai lallausan jin kai wani lokaci a ce mai tausayi ana sake masa ma'anoni da yawa bi ma'anar alim wani lokaci yana zuwa da ma'anar al'alimi da kafiyatul umur masani ne da ɓoyayyun al'amura duk wani abu da yake ɓoyayye Allah ya san da shi wa gawami da hada zurfafan abubuwa masu zurfi wanda sai ilimi ya yi zurfi sannan ake sanin su Allah dai ya san su wa mushkila ta da abubuwa masu rikitarwa masu mushkila duka Allah ya san su shine ma'anar alladihu a wata ma'ana yana nuna zurfin ilimi na ubangiji ko bi ma'anar rahimu lokaci yana zuwa da ma'anar jin kai alladihu a tai mai lallausan jin kai wa bi ma'ana fa'ilul ludfi yana zuwa da ma'anar shi mai aikata tausasawa ga bayinsa to alhamdulillah sai mu tashi wa qawlu yadullu man yasha bai kama fasara al-khabir ba saboda yawanci an san shi to alhamdulillah sai yudillu man yasha fa yaqzunuhu bi adlihi wa yahdi man yasha fa yuwaffiquhu bi fadlihi Allah kai mu daga nan za mu tashi insha Allah alhamdulillah ka sa alama alaji alhamdulillah sai ne akwai askari akwai askari shafi ɗari biyu da nawa ɗari biyu da biyar to ina za mu tashi نعم amin ya subutu aibiya takwas muna cikin fasalin ya subutu da kulli mina zaune ne alkiyaru shafi na takwas ne to aina za mu tashi to haka ne ƙarshen na da bakwai ne ba fafin itirazi ka gane yayi a cikin larura da ta bujiro wa ma'aurata wancan ana maganar aljahalu bi aibil akhar halal aqdi inda muka tashi a farkon fasali jiya duk hukunci da muka karanta na wancan zaɓin rabuwa ko ci gaba da zama yana kasancewa ne ga jahiltar abokin zaman da aibin da ɗayan yake da shi halal akadi a lokacin da za a ɗaura auren bai san yana da wannan larura ba to a nan babu larura aka yi auren kuma sun zauna tare babu larura ga kowannensu daga baya ne larura ta gujiro wa ɗaya daga cikinsu kaga hukunci zai canja ana zaune lafiya ba wanda yake da wata larura kwatsam ana zaune sai matar ta kutulce ba an faɗi kutulta a cikin dalilan da ake ba da zaɓin zama ko rabuwa ba ko kuma shi ya kutulce ko kuma ya zama ba namiji ba ka gane ai baya iya kusantar iyali shine al'itirabi anan fafin itirabi idan a cikin bujurowa ne daga baya larurar ta bujiro wa ɗaya daga cikin ma'aurata eh eh yawa rabto shine wanda shine al'afal da muka karanta jiya rabto laha murafaqatuhu idan larura ta shafe shi ne ya zama rabto to laha murafaqatuhu tana da damar da za ta kai ƙararsa murafaka ne ko murafa'a eh ko yawwa ainun ne murafaka ai abokanta ne da kuma tafiya daga rafiq yawwa to ni ban gyara ba murafa'a ta ai wato ainun ne ba kafin ba laha murafa'atuhu daga arrafu ne wanta kuma daga arrafiku ne murafaka laha murafa'atuhu tana da damar da za ta ɗaukaka ƙara za ta kai ƙararsa wajen alƙali ajjala sanata domin a yanke masa lokaci shekara guda ita fa ba za ta iya zama da shi ba ta kai ƙara alƙali da to shari'a ta ba shi shekara guda wata goma sha biyu ya nemi magani ba daga ta kai ƙara za a kashe auren ba tun da da lafiya ƙalau suke zaune daga baya ne ya zama rafto to za a baka za a yanke mata lokaci shekara ɗaya wata goma sha biyu wannan falil huri ga mijin nata in yantacce ne ko ita yantacciya ce ko ita baiwa ce yanzu ba maganar ta ake ba ana maganar dama da shari'a ta bawa mijin an ba shi shekara guda in yantacce ne ba bawa ba wa nisfaha ana ba shi rabin shekara lil abdi ga bawa ko da ita yantacciya ce idan mijin nata bawa ne ta kai kalarsa akan ya zama rafto baya iya kusantarta to za a ba ta wata shida rabin shekara ko ko za a ba shi wata shida ya je nemi magani wai kalla bainahuma idan wannan mudda ta cika na shekara guda ga yantacce ko rabin shekara ga bawa ya cika to wai kalla bainahuma ana raba tsakani in aka dawo kotu shekara ta cika bai samu magani ba ya yi kulici e lalle shi har yanzu bai samu lafiya ba ita ma kuma ta ce ba ta yadda ta cika ba da zama a haka ba to za a raba tsakani fa yusaddaqu amma ana gaskanta shi in da'a alwada in yayi da'awar takun da aka ka gane ai da aka samu watanni ko wata ɗaya ko biyu sai ya samu magani ya samu lafiya da har ya take ta ko da so ɗaya ne to wace gari zai iya zuwa kotu gaba alkali ya ce to Allah shi gafarta malam na samu lafiya don jiya ma na take ta kuma tare da ita za su zo tunda tana nan ba ta yi musu ba ana gaskanta shi inidda alwala in yayi da'awar taku a gabanta in ka na sayi ba in ta kasance ba zawala ce kasan ba zawala ba ta da kunya yawwa idan da ya ba za ta ce Allah shi kawo tawalan ƙarya yake ba zawala ce lawa ba ta da kunya ba zawala ya aure ta wal bikiru idan budurwa ce ba ya zo ya ce ya take ta kasan akwai kunya a gaban alkali da rijistara da burisketo da wata tsiya da masu sauraron shari'a watakila har da wakilanta ko iyayenta a gulun watakila ma 'yar fulani ce ai kaga akwai kunya ba za ta iya yin magana ba ta ce ƙarya ne inda abu ne da ya shafi abun kunya na al'ada to saboda haka in budurwa ce yanzu ruhan nisa'u mata za a sa su je su duba ta su caje ta a nemo tsofi wanda suka goge tsofin mata guda biyu a ce ku je ku shiga camba ta alƙali ku je ku caje mana ita akwai alamar an take ta su mata za su gane tsofi su suka duba farjinta za su iya ganewa an take ta ko ba a take ta wannan abin da wannan tsofin suka zo suka ba da shaida to da shi alƙali zai yi aiki a nan yana daga cikin ɓangarori da ake karɓar shaidar mata zalla ai ba karɓar shaidar mata zalla ko yawwa akwai inda ma ba a yi dama da shaidar mace ko ɗaya ba kamar abin da shafi haddin zina abin da ya shafi kuɗi ne aka ce fa illan ya kuna rajulaini faradulun wamra a tani in shaidun ba a samu maza guda biyu zalla ba to a samu rajulun namiji ɗaya wamra a tani da mata biyu shi ma abin da ya shafi kuɗi ne aka yadda aka karɓi shaidar namiji ɗaya da mace biyu amma an ka kawo mata ko ɗari ne zalla to ka samu rabin shaida a harkar kuɗin ma da aka yadda aka karɓi shaidar mace sai ka samo namiji sannan lantsuwarka za ta cika ko kuma ka hada da lantsuwa ta zama labin shaida lantsuwarka wato shaidarka ta tabbata to amma a bangaren da ya shafi mai rikicin aure da sadaki da wane ne ba a karɓar shaidar mace abin da ya shafi gado rikicin gado ba a karɓar shaidar mace abin da ya shafi zina ba a karɓar shaidar mace abin da ya shafi haddin sata ba a karɓar shaidar mace amma a irin wannan yanayi ka gane ai ana karɓar shaidar mata zalla don ba za a tura namiji ka je ka duba ba haramun ne a tura namiji wai don shi adali ne da zai ya dubo an take ta ko ba a take ta ba wannan sai mata to za a tura mata su je yanzu ba su caje ta idan suka zo suka ce eh ya take ta to alkali ne to ki koma ɗakin ba ki da damar neman rabuwa tunda ya samu magani kafin shekara lokacin da shari'a ta ɗeba masa in kuma suka ce ya Allah ta gawa tawalla bai take ka ba to za a iya rubuta takarda a gurin a bata idan muddar ta cika in kuma bata cika ba a ce to ka je ka ƙara neman magani kafin shekara ta cika failin ƙaba idan wannan mudda ko ajalin da aka yanke masa na shekara in yantacce ne ko wata shida in bawa ne in ƙaba lokaci ya ƙare wallan ya ɗa bai take ta ba ko sau ɗaya faktaratul firaka kuma sai ta zaɓi rabuwa har yanzu in shekarar ta cika za a sake koma gare ta haƙƙinta ne to yanzu dai lokacin da Allah ya ɗeba masa ya cika ko za ki ƙara masa wata shida sai a Allah shiga wata malam ni kam in dai haƙƙina ne ban yadda ba to ki ƙara masa ko wata uku ma nace ba ta yadda ba ki ƙara masa ko wata ɗan ita ba ba ta ko kwana ɗaya ba za ta iya ƙarawa ba ita kawai dole a sauwaƙe mata to in ta zaɓi saki dole a sake ta idan muddan nan ta cika wallan ya ɗage yi taku ba faktaratul firaqa sannan sai ta zaɓi rabuwa to maganar bayan wani kalla bai na huma anan yake tasowa sai a wokunta tsakaninsu wa in aba in ya ƙeta shi ba zai saki matarsa ba shi ya san matarsa alhali kuma ya zama rafto baya iya kusan da ta harshe kala ta cika ujbira ala kalkatin a tilasta masa abu ta yin saki daya gaban kotu yake ba a gaban hukuma yake alkali ya tilasta masa da baki ya ce ya sake ta saki daya ba za a sa shi ya yi saki uku ba saboda mai watakila kafin inda ta kare zai iya samun magani ya ce to Allah ya gafarta malam na samu magani yanzu na mai da matata saboda haka saki daya za a sa shi ya yi mata to idan suka dawo suka ci gaba da zama bayan kafin shekara ta cika ya samu dama ya take ta aka ci gaba da zama ko kuma a'a bayan lokaci ya cika ta tsara masa wasu watanni ya samu magani ya take ta sun zo sun ci gaba da zama kuma sai lalura ta sake dawowa shi ne mali ya ce falau alad ilaihi da wannan lalura za ta sake dawowa gare shi la'ada kiyarwa da zaɓinta shi ma ya sake dawowa duk sanda larura ta dawo ya zama rafto to za ta ƙara zuwa gaba alƙali a sake ba ta wata shekara ko a sake ba ta wata shida in mijin bawa ne da kilafi zairihi da saɓanin waninsa ka gane ai wanda ya zama ba lafiya ƙalau suka yi aure ba dama bayi da lafiyar ne ya aure ta wannan kan tana da zafi a lokacin da aka yi aure in ta gano larura babu zancen a yanke shekara a ranar ko lan farko ne suka haɗu ta ji shi ba bayi da lafiya ko kuma ta same shi da ɗaya daga waɗancan illolin da aka faɗa hauka ko farfadiya ko kutulta da aka ɓoye mata bata sani ba wannan kam a ranar za ta iya nema a rabar babu zancen shekara ko wata shida sai ma da maka wala radda bi gairi hazihin umudi babu juyar da aure ga wani waɗannan aibubuka da muka ambata guda goma sha uku na jiya wani ciwo ne daban yake tare da ita an kasa keta kabon ladanka ba za a mayar ma sadakinka ba ko kuma an baka take ta ba ta ci rabin sadaki wannan damar ka ce ka bari amma aibin ka shari'a ba ta karɓe shi ba ko kuma mijin ne yake da wata larura daban kamar yana yana yana yawan munshari yana hana ta bacci ka ka san wani baya iya bacci a aiki ɗaya da yabin shi ba munshari ba ɗayan gwarti ka san munshari daban gwarti daban to idan ne gwarti ne mijin ita ba ta sani ba sai da aka je zama aure ta biya da mita ya hana ta bacci sai ta kawo kala to dole ta zauna ba ta da dama da za ta ce a raba aure a dalilin gwanci in dai baya cikin wannan abubuwa guda goma sha uku da muka karanta jiya to ba yanda za ta ce a raba auren a dalilin wannan aibin ko kuma shi ba yanda zai ce ya dawo da ita a mayar masa kudinsa kudin da ya kashe in dai ka take ta an ci sadakinka an ci akwatin aurenka an ci kayan lefe da kai gaba ɗaya ba abin da za a baka in ka sake ka ban ladanka amma ba abin da za a mayar maka da tuwo ba illa an yi shariɗar salamata fil akali sai dai in ya sharɗanta lafiya kalau tun a cikin ɗaura auren da aka zo ɗaurin aure shi za ake so ka je da kanka amma mu wata mula ba za mu iya ba sai dai mu tura wakili da aka zo ɗaurin aure to ƴar ta ku lafiya tsabi dai lafiya nake alhamdulillah ƴar ta ku lafiya take aka ce lafiya lafiya kalau ba komai irin da maroka suke cewa ko sauro ne ce zai su ba daga takarda to in aka yi wannan fa in ka zo ka same ta da yawan laulayi kana iya mayarwa a baka kuɗin ka ko ka take tun da ka zaɗanta assalama yawwa ka ce lafiya kalau kake son ta ko ciwon kai da zazzaɓi ba ka yarda da shi ba wannan kam inda ka yi sharaɗi kuma an yarda aka ɗaura maka in ka ce tarar da wani aibi wanda baya cikin goma sha uku na jiya to kana da dama ka mayar a biya ka sadakinka da akwatinka na aure da kayan lemu to alhamdulillah wa za ka rashin kitabiyyar islami hawa sai ne ne ne a ƙarabin masaliki bai zo ba wallawali to sai ne Allahu ruwa أنه الواجب بيتا فتوضى دوين من عبود الدب ودالله أنه يكو سيرا يكو من عنداجي بيبو كبيرة وانا خويا فهتا شافي نواني عليه بوبا شافي نتلي دقوم شاهدو annahu alwadi tamrini na nawa to tamrinun atimimil jumal al'atiya ka cika jumloli masu zuwa biwadi jumlati shar'i almahzufa da ajiyewa jumla ta sharadi jiya ba mun yi fi'ilu sharɗi ba to nan za ka cika jumla ne sharɗiya almahazufa amma a bar shafewa fil makanil khali a cikin guraren nan mawofanta inda aka yi dashi dashi aka yi digo-digon nan to jumla ce shar'iyya da aka shafe sai aka yi digo-digo a gurin to in ka zo a jarraba za ka cika wannan gurin da jumla shar'iyya mahazuba wadzid awakir al-af'ali kuma kai wasalin kashin fi'ilolin fi'ilolin al-mudari'a mudari'ai fi kulli jumla da yahu a cikin dukkan jumla daga cikin jumlolin nan guda goma jumla ta farko shine me mhm man man sai sai sai dashi dashi to sai ka ce man ya suluh fi'ilahu duk mutumin da ya kyautata aikinsa ya ish azizan zai rayu mai daraja ka gane wancan da muka yi jiya na biyu ai jawabu shalli aka cire ya ish azizan ƙarshen aka shafi aka yi ɗigo to wannan kuma jumlatin sharɗi ita ce aka cire da farko shi fi'ilin sharɗin fi'ili mudari na sharaɗin shi aka shafi to da yake yana da abokin haɗinsa sai aka shafi jumlatu sharɗi a nan inda fi'ilin ne mudari sai ta maka fi'ilin sharɗi to amma man man ne muka ce a'a ba ba ba wannan din ba man ya suluhu fi'ilahu kaga ya suluhu fi'ili ne mudari to amma akwai fi'ilahu wasu haɗa sun zama jumla ne yawa shi ya sace maka bi wadi jumlati shar'i da ce bi wadi fi'il shar'i ba inda a ai jumla ne tunda akwai maf'uli ka gane ai shi ma na ai ya ish azizan ka gane shi ma jumlatu jawabi za a ce na jawabi shar'i tunda akwai azizan shi fi'ilin kawai ai ya ish ne da kuma ya sunu yawwa to shi ne zama jumla a sharɗiya can kuma jawabu sharɗi ko ko jawabu jumlati sharɗi man ya sulu wa amala duk wanda ya kyautata aikinsa ya ish azizan zai rayu mai daraja mabuwayi a cikin mutane saboda kyakkyawan hali haisu ma haisu ma tazlim duk yadda kake yin zalunci duk sanda kai zalunci tandam za ka yi nadama a lafi'ili a bisa aikata zalunci asali tandamu ne ka gane ai ya zulimu ne ko kwa ta zulimu ne ya ka ce haisu ma ta zulim ko haisu ma ta zulimin nasa duk lokacin da kake zaluntar mutane to tandam ba za ka ce tandamu ba saboda haisu ma ne tana ɗaure fi'iloli guda biyu man ne tantakin ilaihi iba'ahu ko man yura fiƙil ashirara duk wanda ya yi abokanta da mutanen banza tantakin ilaihi iba'ahu ɗabi'o'insu za ta cilatu zuwa gare shi asali tantakilu ne da kuma yura fiƙo sai ka ce man yura tik sai ka yi iltiƙawu sakine ne man yura fiƙil ashirara ko ka ce man ya sahabil ashirara duka ɗaya ne man ya sahabil ya sahabu ne sai ka ce man ya sahabil ashirara duk wanda ya yi abokanta da mutanen banza tantaƙil ba tantaƙilu ba ilaihi ɗiba'um kuma haka za ka yi juya shi ga mutanen kirki man ya sahabil akhyara kishiyar ashirara ko man yura fiƙil akhiyara duk wanda ya yi makotaka ko ya yi zamantakewa ko ya yi abokanta da mutanen kirki tanta ƙil ilai ɗiba'un ɗabi'o'insu za ta ciratu daga gare su ilaihi zuwa gare su sai ma la ta'akul kullama la ta'akul ai ma ta'akul ka gane mata a ta'kulu da'amal khabisa matukar kana cin abinci tsatacce yufsid ma'ad da taka zai bata uwar hanjinka a'a ma'ada taka in ka ce ma'ida ka sa alif kenan ka gane ai ma'ada taka ka gane ai uwar hanji ma'adatu ne asali to su ai maf'uli ce sai ka ce ma'adata ka alkafu harfu ke ɗabin lama alamin al'arabi ma'adatan shi ne maf'ulin to yufid shi ne jawabin sharɗi bal asali yufidu ne ba sai ka ce yufid ma'adataka zai ɓata maka ciki ba ta ciki na ya ɓaci ba sai gudawa ba yawwa yawa ɗaure ma ta akun da'amal khabisa jumla ce dole sai ka fitar da sauran jumla matuƙar kana cin abinci lalatacce to yufi duma ta saka zai bata maka uwar hanji kai ta zawayi shi da yake ta ciki na ya ɓaci yi in nafiya ce ko bayaniya ce ka gane ai wannan ɗin shar'iyya ce da man ɗin ita ma man iri iri ce ai akwai akwai akwai akwai akwai akwai bayaniya falauta mun bashi ya rubuta anna sai anna ko تجد زرعا نادرا كو أن تغرس شجرة تغرس أصلي تغرسني أن تغرس شجرة مثمرة duk lokacin da ka dasa bishiya mai 'ya'ya to ta ji zar'an za ka samu to zar'u ne ashe to shi kenan za mu koma ma'anar da ta dace wancan abin ya shafi da shi ne ko an na ta zira ka gane ya yi bakira duk lokacin da kai shuka da wuri farkon damuna ke to ta ji zara'an za ka samu shuka nadira mai nuna za ka samu a ƙarshen damuna shuka ka ta nuna ko da ruwan sama ya yake da wuri kai dai taka ta kai yawa kamar da abin da ya faru bana wanda suka yi shukan farko sun girbi jelansu da wakensu da jiɗinsu da dawon wanda suka yi jinkirin shuka ruwa ya ɗauke da wuri sun samu amfani da yawa ya rushe to kaga sun yi jinkiri anna ta zura'a ka gane ai mubkiran anna tazra asali tazra'u ne kuma tajidu ne amma anna sai daure fi'iloli mudari'an guda biyu anna tazra'a mubkira ko yaushe kai shuka da wuri to tajid zar'an zaka samu shuka nadiran mai nuna to alhamdulillah mun samu biyar saura biyar shine shine shine mafu'uli nadiran shi kuma na'atinsa shi ka yana bin mal'utinsa cikin dukkan harakat ɗinsa sai ne to mulha ina za a tashi mulhatul irabi a wanda baiti za mu tashi ko akan babi ne to wanda baiti wane a cikin wanda babi ne to wasan duha وسمطها الهاوي لها نأيت فاسمع والقول كما وعيت سمع قبل وضمها في أصلها الربائي مثل يجيب من من عجاب الدائي وما سواه فهي منه تبته ولا تبلع كف وزنا أمرجه ويجي ويستجيش تارة ويلتجي أنا باب يقال قال لي مداري من يوم هرجي ياء سين تاء جيم ياء شين من هرج الشدة يستجيش السداسي ne kansa akwai kumasi akwai rubayi akwai sulasi yasta jisu ko ba guda shida ba ne me na farkon wasamtuwa abin nan silkinta silki kasan silki zare zare wanda ake tsala carbi wanda ake jera abun wuya a cikinsa kamar da aka jera carbin nan ba a ciki akwai zare gani ne to shine samtu kamar silku ne wasamtuwa zaranta ko lilanta ita wa ita fi'ili mudari ka gane ai zalanta alhawi lahawa da yake talo ta gaba daya wannan zalan ba ya talo mana kwayan tarbi dari ba wani dari ba daya to ita fi'ili mudari zalanta da yake talo maka harufan da ita maka wal haruful arba'atul mutabba'a musamman to haruful mudari'a ba shi na baiti na gabanin wannan ba harafofi guda hudu masu bibiyar juna musamman yatun da ake ambatansu da haruful mudari'a harafofin nan na mudari'i to yake wasamto ha zalanta alhawi lahawan da yake taro ta gaba ɗaya guda hudun shine na aitu asali a naitu ne ba ba wanda shi ya juya duk da na aitu ko a naitu nunun kamar na kunu sai alifun shine a kunu sai ya'un ya kunu sai ta'un ta kunu wannan shine zalanta alhawi laha da yake tarowa gare ta fasuma'a ka ji abin da nake gaya maka wa'il ƙaula ka kiyaye faɗi daga wa'a ne wa'a ma wa'a ya yi wa'a ya yi to fi ilim dari wa'a wa'a saboda ilkawo sakinai ne ya ce maka wa'il ƙaula ka kiyaye maganar da nake gaya ma kama wa'aitu kamar yadda ni ma na kiyaye a gaban malami na ban manta ba ka kiyaye kamar yadda ni ma na kiyaye duk wanda ya tambaye kan me a rufin mudari'atul arba'a ko mutaba'a ka ce masa na'aitu nunun hamza ya'un ta'u ka kiyaye wannan maganar bayan ka ji kamar yadda na kiyaye sai me wa dammuha ko wa dummaha wadu ne ba yawa wadun maha fi ne ne amurki an kace don maha ya taro ta dumma din dumdin fi'ili ne amri wa dummaha ka taro ta fi asali ha ruba'i cikin asalinta wanda yake ruba'i kamar ya kuni to ni fi yace shi kenan ka talo ta min asaliya daga asalinta ko fi asaliya a cikin tushenta a ruba'i shi ne asalin fi'ili mudari na asali duk wani in ya zama kumasi ko sudasi wannan ƙari aka yi amma ƙarin harafi ne sai ta maka misalin misalin yujibu wannan yujibu harafi na wani hudu ne ya'un jimun ya'un ba'un ka gane yujibu ya kunu ya kulu ka gane yayi ya namu da sauransu misulu kamar misalin yujibu ko yana amsawa min daga fi'ilin nan na ajabar da'i ya amsa wa mai kira ajaba ai fi'ili ne ma bi ko to mislu yujibu kamar yana amsawa min ajabar da'i daga amsawa mai ya amsawa mai kira wa ma siwahu abin da yawa ne ci ruba'i to fayya minu tuftahu ala fata'ar wannan fi'ili mudari in ya zama kumasi ka gane ai ko ko sudasi ko kuma ya zama sulasi bai ma kai hudun ba to farkon za ka yi masa fata ai ta yujibu yake ma amma yujibu al-mudarra a cikin qur'ani ma ai da ruku a zai ka gane ai yawwa a'a saboda me ruba'i ne ruba'i yujibu wa dumma hafi asali har ruba'i mislu yujibu ai ruba'i ne to duk wanda ba ruba'i ba fa hiya min tubtahu ana bude wannan harafi na farko ka gane ai wala tubal karka damu a kaffa wazanan cewa yayi sauki ne wajen au bai ma kai ruba'in ba harafi uku ne amra jaha ko kuma yayi lunjaye ba ruwanka da wannan in dai ya saba ruba'i kawai ka masa fata a farkonsa misluhu misalinsa ya zahabu yana tafiya kaga shi ma a zahiri ruba'i ne ko amma ba me ba ba yujibu ba ne ka gane ai eh ruba'i ne ya'un zalun ha'un ba'un hudu ne ya zahabu shi ma shi ma shi ma ruba'i ne ka san me dalili saboda ba ba yujibu bane shi yujibu ne yake rubu'a idan an tala da wani abu ka gane ai amma in ba haka ba ko yayi nauyi ko yayi sauki zaka masa fata ne ka sai ya zahabu ya zahabu zaidun wa yaji'u zaidu ya zahabu yana tafiya wa ya ji'u kuma yana zuwa asali ya ji'u ne saboda waka ce maka wa ya ji ya zahabu wa ya ji'u kaga ya ji'u shi ma fata ne ba yu ji'u ba ne ya zahabu da ya ji'u duka fata ne ya ji'u kaga shi ma harafi nawa ne shi ma hudu ne ya'un jimun ya'un da kuma hamza wa yastajishu shi kuma wannan sudasi ne wato ya zahabu zaidu zaidu yana tafiya wa yaji'u yana zuwa wa yastajishu yana shiga cikin rinduna daga aljaishu ne yana neman shiga rinduna ta rasa wani lokaci wa yaltaji kuma yana fakewa a wani lokaci yaltaji'u ne sai ta baka wa yaltaji kaga duka wannan fata'a ne yazhabu yastajishu yaltaji duk farkon sa fata'a ne kaga da yujibu ne kawai yake rufa alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين العالم القاد الحمد لله ما شاء الله ما لم بيتا أكاد أو عليكم ما لم وافق ما لم جل لا في أي همة أو عليكم الحمد لله أو عليكم عليكم ما لم ما لم يا متى الحمد لله ما شاء الله